ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيو قوة جماد الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوا مدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da sha shida ga watan ɗaya a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shine kaset ɗinmu na goma sha uku daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin abu abdullahi muhammad bin sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi ba su manta ba a satin da ya gabata mun yi magana dangane da ma'anar tagutu da kuma abinda Muhammad bin Abdul Wahhab ya faɗa a cikin littafinsa salasata usul dangane da menene ake nufi da ɗagutu da kuma suwane ne shugabannin ɗagutai a yau kuma za mu tashi a inda yake cewa a wala ilaha illallah laha rukunani annafi wal isbat haka ne ko malam ya ce wa la ilaha illallah ita wannan kalma ta la ilaha illallah raha laha rukunani tana da rukunai gaɓoɓi guda biyu annafi gaba ta farko ita ce korewa wal isbat gaba ta biyu ita ce tabbatarwa waɗannan su ne gaɓoɓin wannan kalma ta la ilaha illallah guda biyu don haka a fala ilaha ita karmar la ilaha in aka ce la ilaha tanfil ibadata an kulli ma siwallahi ta'ala tana kore ibada ga dukkanin wanda yake ba Allah ba subhanahu wa ta'ala daga an ce la ilaha to abinda wannan ke fa'idarwa shine duk wanda ake bautawa ba Allah ba to ta rushe wannan ibada ta ruguje ta wargaje ta lalace ta tarwatse an gane maganar da kyau ko wa illallahu ita kuwa kalmar illallahu a tuthbitu jami'al ibadati lillahi wahda ita kuma tana tabbatar da dukkanin dangin bauta ga Allah subhanahu wata'ala la ilaha ta rushe waɗanda duk ake bautawa ta ruguza su ta watsa su illallahu ta tabbatar da bauta ga shi subhanahu wa ta'ala, da haka daga lokacin da ka ce la ilaha illallah to ka kora wani abu ka tabbatar da wani abu, abin da ka kore shi ne bautar da ake yi wa wasu waɗanda ba Allah ba, abin da ka tabbatar kuma shi ne bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala. An gane? Malam ya ci gaba da cewa, wannafi wal ithbatu هو التوحيد الذي جاءت به الرسل shi kuwa annafiyu da al'ithbatu shi ne tauhidin da manzanni suka zo da shi annafiyu kore bauta rugurza gumaka rugurguza duk wasu alloli da ake bautawa bautawa shehunai kiran sunan gausi da shauransu da duk wani nau'in kalma ko aiki da ke fa'idantuwa zuwa ga bautawa wani, to wannan shi ne aikin da annabawa suka zo su rushe. Jama'a kun fahimci magana? Shi ne aikin da annabawa suka zo su gurguza. Ya sa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama a zamanin shi, duk wani abu wanda yake bayuwa zuwa ga bautar wani, manzan Allah san da ya rusa shi. Gumaka kusan ɗari uku da wani abu ake mu'amalantar su ta hanyar bauta manzan Allah gaba ɗaya san da ya rusa su lata da uzza da manata san da manzan Allah ya ruguza bauta musu na fata an fahimta yawwa saboda haka waɗannan abubuwa duka sai an rusa bautar su sannan duk wata kalma za ka yi tuntuɓe ka kira shehu za ka gaida wana ka durƙusa masa har ƙasa na fata an fahimta ka ce wani shine zai kai kuka da ƙarar abin da kake ciki na damuwa zuwa gurin Allah sauran waɗannan al'amura waɗanda suke bayuwa zuwa ga bauta bautawa aljanu bautawa mala'iku bautawa annabawa irin annabi isa kiran sunayen shehunai da nufin su ne masu kubutar da mutum ko bawa daga bala'i da masifa duka sanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya rugurguza waɗannan abubuwa kafin ya koma ga Allah yasa hatta bautar kaburbura da zuwa aje kabari ana roƙon kabari cewa ya biya wata bukata da sauran wasu abubuwa cin kasar kabari ɗiban kasar kabari a jika kamar yadda shehu usman bin fodi ya kawo a cikin nurul albab yace daga cikin shirkar da aka samu a kasar Hausa ana samun waɗanda suke zuwa kan kabari su ɗebi kasar kabari su je su jika su sha da nufin neman wata biyan bukata an kai wannan matakin fa jama'a an gane maganar da kyau ko an kai matakin da damuna irin ɗan rami da za a samu a kan kabari idan ruwan damuna ya sauka da daddare aka kwana ana ruwa da sassafe sai mutum ya buga sammako sai ya je sai nemi kabarin da ya samu ɗan rami haka a kansa sai ya je sai ya ɗebi wannan ruwan da ya ɗan kwanta a cikin wannan ramu sai ya zo ya shafa a jikinsa da nufin Allah ya bashi wata lafiya daga wata cuta da yake fama da ita duk sanda shehu ya faɗa ya tona asirin waɗannan mushrikai a cikin nurul albab ka je ka karanta littafi ne ɗan ƙarami bai wuce shafi hamsin ba amma idan ka karanta abin da ke cikinsa na shirkoki da bid'o'i da ake aikatawa abin sa ya tarma da hankali to duk waɗannan sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rusa su annabi nuhu sanda ya rugurguza waɗannan abubuwa annabi isa sanda ya rusa wannan duk wani annabi da Allah ya turo babban aikin da yayi shine ruguza irin waɗannan al'amura din kalmomin shirka da mutane suke aikatawa suke faɗa wa junansu ko suke faɗa wa shehunansu ko suke faɗa wa malamansu ko suke faɗa wa iyayensu ko dai wani abu daga cikin haka duka sanda annabawa suka saita kwakwale da kuma zukata da bakunan al'ummarsu kafin suka koma ga Allah an gane maganar da kyau ko to wannan shine aikin da yanzu ake kokarin a ƙara tabbatar da shi abinda annabawa suka yi aka zo yanzu ana kokarin ɓata shi da lalata shi to shine yanzu malamai suka tashi ka'in da na'in dare da rana suna kokarin sai sun tabbatar da wannan aiki na annabawa na rusa waɗannan bauta-bauta da ake yi wa mutane da karti a dawo da bauta ga Allah subhanahu wahdahu la sharika lahu Allah ya ba mu iko shine yake cewa wa huwa ithbatul a ja'at bihi rusul wa unzilat bihi al-kutub wannan tauhidi akan sa ne aka sauke dukkanin wasu littafi qur'ani da kaga an sauke an sauke shi ne dan ya rusa shirka ya tabbatar da tauhidi duk abin da ke cikin alkur'ani gaba ɗayansa gaba ɗaya da hukunce-hukunce da duk wata magana da tarihi da kissa yaƙe-yaƙe annabawa da aka ba da tarihinsu da sirarsu da kissohinsu maganganu akan kafirai fir'auna hama na ƙaruna da duk wani abu da ka sani hukuncin saki hukuncin aure hukuncin jini sallah azumi aikin hajji da duk wani abu da ka san ƙur'ani ya ƙunsa abin da kawai ƙur'ani ke so ya tabbatar shi ne abautawa Allah shi kaɗai kar abautawa wani koma bayansa duk waɗannan abubuwan suna taduru haula at-tauhid al-uluhiyya war-rububiyya wa tauhid al-asma'i was-sifat gaba ɗaya abin da ke cikin ƙur'ani gaba ɗaya abin da ke ɗauke da shi sako shine abautawa Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa duk abin da ka fahimta a cikin alƙur'ani duk irin darasin da ka gane duk hikima duk larabcin da ka iya duk zaurance da karin magana duk abin da ka gane a cikin alkur'ani in dai baka gane bauta Allah shi kadai kar a hada shi da kowa ba wallahi tallahi babu rabon da ka samu a cikin alkur'ani ko miskala zarrati kuma abin da duk ka sani a cikin qur'ani ba zai maka amfani ba wallahi jama'a kun fahimci magana da kyau ku ai anan na faɗa muku na ce muku babban abin da ake buƙatar mu da shi shine imani da ƙur'ani da abin da ke ya zo a cikin alƙur'ani amma ba ana buƙatar mu da dole sai mun sauke alƙur'ani ba ko mun haddace alƙur'ani ba duk wanda ya gamsu ya amintu ya yarda ya aƙidanta abin da ƙur'ani ya tabbatar na kaɗaita Allah ya kuma rushe abin da ƙur'ani ya kore na bautawa wani Allah ko bai iya surori guda goma a cikin alƙur'ani ba gobe kiyama zai shiga jannatul firdausi kun gane wannan maganar da kyau ko amma wallahi da za ka iya karanta ƙur'ani da ribas saboda tsabar hadda da iyawa amma ba ka da fahimta ta tauhidi da kaɗaita Allah cikin bauta wallahi in ka je lahira wutar jahannama za ka shiga kun gane wannan magana saboda haka ba lazumi ba ne sai na haddace ƙur'ani tun daga farkonsa har ƙarshe ba lazumi ba ne faƙara umata ya sara min alƙur'an haka Allah maɗaukakin sarki ya nasanta mana mu karanta abin da ya sauwaka amma lazimi ne sai na yarda na yi imani na aƙidanta na ƙudurce duk abin da ke cikin alkur'ani na tauhidi da aƙida na kuma ruguza duk abin da ya zo a cikin alkur'ani na rushe bautar wasu kun gane magana to in ka gane wannan to sai ya zama yanzu ba babbar damuwar ka dole sai ka haddace alkur'ani ba wallahi in ka ga dama kar ka haddace wannan wani ƙari ne na falala amma babban abin da ake so da kai ka fahimci wannan tauhidin da Qur'ani ke tafa da shi ina fata an fahimta ta inda zaka gane haka su Abu Jahal baban jahilai da su ake sallah da su ake azumi da su ake aikin haji idan zakka ta kai nisabi yana fitarwa a bayan manzon Allah yake sallah jama'a babban liman ba a taɓa yin liman irin liman annabi Muhammadu ba haka ne ko ba haka ba duk wanda ya salla a bayansa sallarsa ta me ta karɓu amma me yasa Abu Jahal ya tafi wuta saboda bai yarda da wannan tauhidin ba iya ibadar kawai ya iya kuma zama da annabi kawai Allah ya haɗa shi da shi amma tauhidin da aƙidar da annabin ya zo da ita baya kanta wannan yasa yayi sallah a bayan manzon Allah amma salatuhu ghairu maqbula sallarsa bata karɓu ba haka ne ko ba haka ba me dalili saboda zallar ibada ce babu aqida ba tauhidi ba ta Allah to wannan ba kuma zamanin Abu Jahal da manzon Allah ba a kowanne zamani da kuma kowanne lokaci fi kulli zamanin wa makani wallahi ko me kake ciki na addini in dai baka da wannan abin da muke faɗa muke nanatawa wallahi tallahi ba za ka shiga aljanna ba a gobe kiyama wallahi ba za ka shiga ba sai ka yarda da waɗannan abubuwan na aƙida da tauhidi ka gamsu da su ka amince da su ka yi aiki da su sannan gobe kiyama ka shiga aljanna amma in babu wannan to ba aljannar Allah wannan ita ce ka'idar Allah ita ce ka'idar manzon Allah Allah ya ba mu tauhidi da aƙida ya azurta mu da tauhidi da aƙida ya azurta mu da fahimtar ta Allah cikin bauta akan duk abin da zamu yi na ainihin wato bauta mihi subhanahu wata'ala to don haka yace a kansa ne aka sauke dukkan littattafai wa unzilat til kutubu aka sauke littattafai wa huwa ithbatul ilahiyyati lillahi wahdahu shi tauhidi shine tabbatar da allantaka ga Allah shi kadai kar a hada shi da kowa bi an yashhada Allah ilaha illallah mutun ya shaida babu abun bautawa bisa cancanta da dacewa sai Allah wala ya'buda illa iyyahu kuma kare ya bautawa kowa sai waye sai Allah subhanahu wa ta'ala, wala ya tawakkala kar ya dogara illa alaihi in ba gawa ba ga Allah, wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minina, fatawakkal alal hayyin ladhi la yamut, alladhi yaraka hina taqum wa taqallubuka fi sajidin innahu huwa sami'ul alim yace wa tawakkal alal hayyin ladhi la yamutu ka dogara ga wannan rayayye wanda baya mutuwa alladhi yaraka hina taqum wanda yake ganin ka lokacin da kake tsaye kake bauta mishi wa taqallubuka fi sajidin da kuma yadda kake kaiwa da komowa kake jujjuyawa a cikin masu sujuda ina fata an fahimta dan haka kowa ya dogara gare shi wala yuwali illa lahu kar ya jibunci lamarin kowa komai in ba ga Allah ba an gane maganar da zai ko ya zamanto Allah shi ne waliyinka an gane magana da kyau ko inna waliyallahu allazi nazzala alkitab ko ma'ana ka zama waliyinka shine Allah majibincin lamarinka shine Allah to wannan ka zamanto haka wala yuwali illa lahu an gane magana da kyau ko wala yu'adi illa fihi kada duk ab in zaka so ko zaka jibinci lamarin mutum to ya zama dan Allah ne haka in zaka yi gaba ko zaka ki mutum ya zama saboda Allah ne idan ba idan mutum bai yi abin da zaka yi gaba da shi ba to kar kai gaba da shi jama'a kun fahimci maganar da kyau ko ya zamanto babban tushen gabarka da kowane ne a duniya shine ya kauce wa tauhidi da aqidar Allah to wannan ka kulla gaba da kowane ne in dai bahi da me bashi da tauhidi bashi da aqida wannan shine abin da Annabi Ibrahim ya nassantawa mutanansa Allah ya ce laqad kana lakum fi ibrahima ko laqad kana lakum laqad kana lakum uswatun a a ba ita ba a a laqad kana lakum fi ibrahima wani abu dai makamancin haka uswatun hasana kuna da koyi dangane da annabi ibrahim wani koyi wanda mai yake mai kyau idh qala liqaumihi lokacin da ya gaya mutanansa inna bura'a minkum mu ba ni ba ku ba ni ba ku wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghadha gaba da kiyayya ta kullu tsakanina da ku sai ce menene hatta tu'minu billahi sai kun dawo kun ta Allah da bauta jama'a kun fahimci magana annabi ibrahim baban shi da mutanansa yake ga wannan magana an gani dan haka Allah ya ce kuna da abun koyi tattare da annabi ibrahim ku yi koyi da annabi ibrahim ku yi gaba da kowane ne in dai baya kan tauhidi to ba abokin hulɗar ka bane ba abokin soyayyar ka bane ba abokin kaunar ka bane annabi ibrahim yayi gaba da baban shi da al'ummar shi duka akan me yace wallahi gaba da kiyayya wa bada bainana wa bainakum al'adawat kai daga jin adawa ko da Hausa kai ka san ba ba, lafiya ko ba haka ba yace to gaba ta shiga tsakanina da ku kenan har sai ranar da kuka dawo kuka ce za ku kaɗe ta Allah da bauta daga nan ne gaba ta kare amma wallahi in dai kuna kan shirka to babu ni babu zaman lafiya tsakanina da ku to wannan shine abin da ya kamata kowanne musulmi ya kudurci duk wanda zaka so to ka so shi akan yana son Allah yana bautawa Allah duk wanda zaka ki zaka yi gaba da shi to kai gaba da shi akan yana kin Allah subhanahu wata'ala Allah ya shirye da mu to shine yake cewa a wa ya tawakkalu alai wa la yuwali illa lahu wa la yuadi illa fihi wa la ya'malu illa li ajlihi kada yi aiki in ba dan wannan kalma ta tauhidi dan Allah ba duk abin da zaka aikata to ya zama abin da yasa kake aikata shi kana neman yardar Allah ne kana neman ni'ima da falalar Allah ne walizalika da wannan ne ya tadammanu at-tauhidu alladhi ja'at bihi ar-rusulu wato tauhidin da manzanni suka zo da shi yake kunsar isbata ma asbatahu ta'ala li nafsi tabbatar wadda al abin da Allah yake tabbatar wa kansa min al asma'i was sifati na daga sunaye da kuma menene da kuma menene sufofi wa hadhihi al kalima malam muhammad bin sa'id ibn raslan yace wannan kalma a nafiyun wa ithbatun korewa ne da kuma tabbatarwa wala yatimmu tauhidu illa bihima kuma tauhidin mutum bai cika sai da korewa da kuma tabbatarwa a a tanfin ilahiyyata amma si wallah tana kore allantaka ga wanda yake ba Allah ba ta'ala madaukakin sarki minal mursalina ko da ko wannan da aka ce Allah ne yana cikin suwaye manzanni haƙƙin Allah ba a ba wa kowa ko da manzo jama'a kun fahimci magana da kyau ko a cikin manzannin nan hatta muhammadin har annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba za a bashi haƙƙin allantaka ba amma kaga idan ka je ka ji kana jin waƙoƙinsu za ka ga cewa suna dabbatar da allantaka gawa ga manzon Allah ka je ka ji waƙoƙin ko don ka dinga gane irin wannan darussan ka je a tura ma ko kwaya uku ko kwaya hudu Allah ka dinga kunna kana jin tabargazar da suke yi i ta'allamtu sharra la li shar walakin li tawaqqi haka wani sahabi yace yace kullum kana nasu yas'aluna rasulullahi anil khair wa ana as'aluhu an sharri makhafata an aqa'a fihi yace kullum mutane suka je fadar annabi sai su tambaye shi alheri sai annabi ya gaya musu ni kuma kullum naje sai in tambaye shi meye sharri sai annabi ya gaya mu yace abin da yasa nake tsoro nake tambaye sa sharri ya gaya mun saboda tsoron kan na afka ci yace domin duk mutumin da baya bambanta tsakanin alheri da sharri to wata ran zai menene yanzu mu dauka cewa baka san kananzir ba ko da warinsa da kanhinsa da maikon da yake da hi baka sani ba sai aka kawo kofin abun nan abun nan din faro kwalban faro sai aka dire sai aka sake kawowa ta ne ta kananzir sai aka dire aka ce dauki daya sai ya zama baka san kananzir ba zaka iya daukar kananzir ko ba zaka dauka ba zaka iya dauka in ka sha kuma zaka mutu ko ba zaka mutu ba ko amma da ya zama ka san kananzir ko don haka idan aka zo ga ruwa ga kananzir ba za ka ɗauki kananzir ba ruwa za ka ɗauka ka sha to ashe sanin sharri yana da rana saboda in baka san shi ba to akwai matsala don haka ire-iren waɗannan al'amura ɗin yana da kyau mutane su dinga bibiya suna fahimtar wasu abubuwa ba don ka je ka ji tasu da kaɗe-kaɗen da suke yi ba a'a kana so ka ji wanne kalmomi na kafirci suke faɗa yanzu ba ga shu'ara'ul jahili ba ku da littafin sunansa ma shu'ara'ul jahili waƙoƙin jahilai dala me ya haɗa ka da shi to amma dan ka san sharri ka san wani abu akwai fa'ida da za ka ɗiba a ciki jama'a kun fahimci magana imru'ul qais ne idan ya zo yana siffanta maka mace yana maganar batsa wallahi tallahi kai da kanka kana karantawa kana tsine mishi albarka saboda maganganu ne na iskanci malam samfarerar iskanci iskancin da wallahi ko a yanzu ba a irinsa ka je ka ji yana karantawa yana abun nan to amma karatun banza wanda dan banza baya yin sa kuma haka malaman zaure suka ce karatun shu'ara'ul jahiliya karatun banza ne amma dan banza kuma ba zai yi shi ba ma'ana karatu ne wanda in banda shegantaka ba abin da ke cikinsa amma kuma a cikinsa akwai fa'ida za ka san kalmomin larabci za ka san adabul arabi yadda larabawa suke rayuwa da sauransu to da wannan kayan aikin kuma da za ka koya cikin wannan karatun za ka zo ka yi amfani da shi ka fassara ayoyin alkur'ani fassarar ta zauna daidai kun fahimci magana saboda ka san yaran to amma in baka je ka karanta ba da ya za ka zo ka yi fassarar ba za ta yiwu ba kaga karatun banza ne amma dan banza ba zai yi shi ba sai dan arziki ina fata an fahimci magana to saboda haka sanin irin waɗannan al'amura ɗin yana da ranarsa dan zai maka amfani a gurin gogewa a harkar addininka da sauransu yasa za ka ga wato wanda suka kware a irin wannan darussa na shi'ara'ul jahili za su ga ko kalma ce mana ko kalma ce a cikin alkur'ani ta zo ta sai kaga sai sun jawo maka baitin imru'ul qais sannan su fasara ma ita saboda Ibrahim al ya yayi magana akan kalmar amma shi a lokacin ko Qur'anin ma bai sani ba ba amma turo Annabi Muhammadun ba ma sallallahu alaihi wasallam amma yayi magana akan kalmar sai ga Qur'anin ya zo da irin wannan kalmar to ya za a gane ma'anarta sai a koma waƙar abin nan abin nan Imru'ul Qais sai a je a ɗauko kalmar sai a zo sai a fassara ta a cikin Alƙur'ani jama'a kun fahimci maganar da ke ku amma tantirin tantirin mutumin banza in kana neman mutumin banza an ka sami urul kaisu magana ta kare a fatima mahalan ba'da haza tadalluli wa in kunti qad azma'ati surmi fa ajmili wa in kunti qad sa'atki minni khaliqatun fasulli thiyabi min thiyabiki tansuli yace wa yawman ala zaharil kashifi ta'azzarat alayya wa halat halfatun lam tahallu yace wa ma zarafat aynaki illa litadribi bisa hamaiki fi ashari qalbin muqattali ma'ana budurwarsa ne jama'a ya je gurin ta ya nemi ya zina da ita taki yadda yayi yayi yayi yayi taki ranar sai ta gano wani abu tana so ta saya ba ta da kuɗi sai ta zo ta same shi tace yau kan na zo da kaina amma kafin ai abun nan ina so ka bani abun nan zan je zan yi abun nan sai ce wa ma zarafat aynaki illa litadribi ya ce wallahi idanunki ba su yi hawaye ba face suna kina so ki caka min ni ma'ana ka san mace idan tana son abu a gurin namiji to ta iya marereta da kukan ƙarya to da ya bi ta ya bi ta ta ki yadda so dan haka yanzu ta zo har da kuka da hawaye yace wallahi bai yadda ba saka masa ta zo yi ta zo ta damfare shi ina fata an fahimci magana to wannan shine saboda haka ka je ka samu waɗannan waƙoƙi da suke yi na Hausa wanda suke maganganu akwai fa waƙar da na ji malam gaba ɗaya tun daga farkon waƙar har ƙarshen ta ashar ake rugawa ashar da ka sani ashar fa ba wai ko in kwatanta muku irin ashar wallahi ashar tun daga farkon waƙar har ƙarshen ta kuma Allah ake zunduma wannan ashar wallahi tallahi to yanzu kaga idan mutum bai je ya ji ba in an faɗa sai ta mamaki yasa to ka samu ka ji ka tabbatar ko kun san waƙar la ilaha illallah ka ji shehu barhama kun san a ina muka fara jinta for the first time laptop ɗin malam albani zaria wallahi tallahi ziyarar da muka kai masa muna cikin tattauna sai yake cewa malam malam musa yace malam musa ni kuna labarin wata waka da ta bayyana kuwa ya ce wata waka ce mana wala duk cikin mu ba wanda ya ji waka a gurinsa muka fara jinta sai ce bari in kunna muku kudi sai ɗauko laptop ɗin shi kawai sai buɗe sai danna mana wallahi a gurinsa na fara jin waka la ilaha illallah kaji shehu barhama a gurin mana albani zaria a laptop ɗin shi to abin tambaya me ya kawo wakar la ilaha illallah kaji shehu barhama laptop ɗin malam albani abin tambaya shine maganar da nake faɗa ta'allamtu sharra la li sharri walakin li tawaqqi yanzu idan bai san wakar ba zai iya zuwa gurin darasi ya magana akan ta in bai san kalmomin da aka faɗa na kafirci ba zai iya zuwa ya bayani akai ba zai yi ba saboda faqidi shay ala yuti wanda bai san abu ba baya magana akan shi saboda haka dole ne mu dinga sanin irin waɗannan al'amura din dan mu san ta ina zamu bi yanzu irin waƙoƙin alburda wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami yana daga cikin kyautarka da darajarka ya manzan Allah duniya da lahira gaba ɗaya kyautarka ce jama'a duniya da lahira ta waye ne ta Allah ce to dan me za a jingina manzan Allah yace wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami daga cikin ilmominka kuma wai ba ma jama'a duk komai fa yana ina yana lauhul mahfuz komai da ka sani haka ne ko ba haka ba to amma wai wannan wani gutsire ne daga cikin ilimin manzan Allah bayan ilimin lauhul mahafuzun ma to kuma yana da wani ilimi daban wanda baya cikin lauhul mahafuzun yanzu wannan maganan kafirci ne ko ba kafirci ba kafirci wa min ulumika ilmin lauhi wal qalam duk karatun da ke cikin alqalamin kudura na Allah da duk karatun da ke cikin lauhul mahfuzu na Allah to wannan kaɗan ne daga cikin ilimin ka ya manzan Allah wannan fa duk ana so a ba manzon Allah daraja ne shine aka dinga ɗauko haƙoƙin da ba nasa ba haƙoƙi na Allah aka dinga jingina mishi shine wani mawaƙi yake cewa a lillahi haqqun la yakunu li ghairihi wa li rasulihi haqqun huma haqqani yace la taj'alul haqqani haqqan wahidan min ghairi tamyizin wala furqani yace Allah yana da haƙƙi irin haƙƙin da baya kan waninsa in ba shi ba subhanahu wata'ala manzon sama yana da haƙƙi irin haƙƙin kuma da ba na Allah ba yace to karka hada haƙƙoƙi guda biyu su dawo guri daya ma'ana ka ɗauko na Allah ka jingina manzon Allah ba tare da ka bambance tsakanin zare da abawa ba ina fata kuna fahimta saboda haka irin waɗannan kalmomi na kafirci da irin waɗannan waƙoƙi na kafirci da irin waɗannan rubuce-rubuce da suka dinga yi a littattafansu suna faɗin maganganu na kafirci labudda wajibi ne dole tilas mu dinga zuwa muna bibiyarsu mu dinga kwamfiyar ɗinsu da abin da yake na tauhidi da ake karanta mana saboda mu ƙara gane yaya magana take kuma ina aka dosa an gane magana da kyau ko Allah ya shirye da mu da haka yake cewa wa hadhihi al-kalima nafyun wa ithbatun wala yatimmu at-tauhidu illa bihima tanfil ilahiyyata إلهيتي عما سوى الله تعالى من المرسلين حتى محمد ومن الملائكة حتى جبريل تنا قولي ألن تكا ملائكو hadda jibrilu ma'ana a cikin mala'iku kaf gaba ɗaya wane ne mafi kusa da Allah da girma a gurin Allah shine mala'ika jibril قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين an gane magana da kyau ko nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almuqinin bi lisanin arabiyyin mubin an gane magana da kyau ko tanazzalul mala'ikatu sai yace ne warruhu ko ma ma'ana arruh mala'ika jibril saboda haka mala'ika jibril yana da girma duk manzannin nan da ka gani da annabawa shine shugaba jagoran kawo musu sakon annabta da manzanci saboda haka ba wanda bai sani ba ba wanda ba su san shi ba to ko shi da wannan darajar tashi in ka jingina masa wani bangare na allantakar Allah to kai ka zama kafiri kuma wannan abin da ka jingina Jibrilu bai jingino gare shi ba jama'a kun fahimta saboda me saboda haƙƙi ne wanda yake na Allah Jibrilu ba shi da wannan haƙƙi ina fata kuna fahimta dan haka yake cewa wa minal mala'ikati hatta Jibril da hadda Jibrilu fadlan an ghairihima ballantana wasunsu min al-anbiya'i was-salihin daga cikin annabawa da salihan bayi an gane wa ithbatil uluhiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala da kuma tabbatar da allantaka ga Allah subhanahu wa ta'ala fala yakfi madha eh fala yakfi an-nafyu wala yakfi al-ithbatu wala budda من الاثنين مفتا مفت منين مقترنين كو malam yake cewa tabbatar da allantakar Allah da kuma kore allantaka ga wani to bai yiwuwa ka kore din kadai wannan ya isar maka da ta Allah cikin bauta har sai ka tabbatar wa da shi Allah subhanahu wata'ala uluhiyarsa babu makawa sai an samu waɗannan abubuwa guda biyu wanda suke tare da junansu su ne annafiyu wal ithbatu duka sai an same su an gane ma'ana da za ka yi ta cewa la ilaha la ilaha la ilaha malamai suka ce sai ka zama kafiri saboda abin da kake cewa shi ne babu Allah babu Allah babu Allah duk wanda ya ce babu Allah ya zama kafiri ko bai zama kafiri ba to kaga yanzu korewa yanzu kai baka me baka me ba kuma baka tabbatar ba to korewa kadai ba ta sa ka zama musulmi mai tauhidi sai ka hada da menene tabbatarwa to haka kuma tabbatarwa ba ta yiwuwa ta zama da kai mai tauhidi ko har sai ka hada da menene korewa ma'ana da zaka ci gaba da cewa illallahu illallahu illallahu ma'ana akwai Allah akwai Allah eh mun yarda ka yarda amma wannan Allah kake nufi Allah da sauran duniya suka ɗauka alloli ko kuma Allahn mu jama'a kun fahimci magana kaga kenan sai ka hada da korewa ka kora waɗancan allolin sannan ka tabbatar da wannan jama'a kun gane saboda haka suka ce kalmomi ne guda biyu bai yiwuwa ka ɗauki ɗaya ka ajiye ɗaya daga lokacin da ka ɗau ɗaya ka ajiye ɗaya to har yanzu baka cika cikakken musulmi mai tauhidi ba sai ka haɗa su duka guda biyu an gane maganar da kyau ko to haka kuma wajen faɗin ma'anarta ka ce la ilaha illallah sai ka ce ba abun bautawa sai Allah har yanzu baka zama mai tauhidi ba ina fata an fahimta domin in ka ce ba abun bautawa sai Allah kai da kankan amma ta tambayar ba za ka iya ba da amsa ba ha babu abin bautawa sai Allah akwai wanda in ka ɗauki wannan ma'anar abin da za su bata za mu zo mu ji shekar salam zai gaya mana abin da suke ɗaukar ba abin bautawa sai Allah ma'ana duk wani abin da kaga ana bautawa a duniya to Allah ne jama'a kun fahimci magana ma'anar babu abin bautawa sai Allah ma'ana duk abin da kaga ana bautawa a duniya to menene shi din wannan Allah ne yasa aka samu wani daga cikinsu yana tsalle yana rarrabe ce yana cewa la ilaha illallah ma fil jubbati illallah babu abin bautawa sai Allah ba komai ne a cikin rigan nan tawa ba in ba Allah ba me yake nufi da wannan magana shine shi karan kansa menene Allah ne kun gane maganar da ke ko saboda haka ya za a yi fassarar ta zama daidai da ta tauhidi shine la ilaha illallah babu abin bautawa bisa cancanta da dacewa sai wa sai Allah to abin da kake nufi da wannan lalle akwai ababen bautawa banda Allah da yawa a duniyan nan haka ne amma ana bauta musu bisa cancanta a bauta musu ba a bauta musu bisa cancanta wa ake bauta bisa cancanta shine Allah subhanahu wataala to in mutum bai gane wannan ba bai fahimci wannan ba kuma bai furta haka ba kuma bai kudurta haka ba to ga kanan kana nan musulmi sai ka ji ana ta soke ka sholda wallahi saboda asalin kalmar da za ta mai da kai tataccen musulmin baka tsaya ka kula da ita ka gane menene ma'anarta ba kun gane magana da kyau ko Allah ya shirye da mu shine malam yake cewa fadlan an ghairihi ma min al-anbiya'i was-salihin wa ithbatul uluhiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala fala yakfi an-nafya wala yakfi al-ithbatu bal la budda min al-ithnaini a muqtarinaini dole sai an hada kalmomin guda biyu an yi amfani da su sai malam yace wa tafhamu hadha haqqal fahmi zaka gane haƙa hakikanin ganewa idan arabta uslub al-qasr idan ka san uslubi na al-qasr wato uslubi na takaita abu akan abu ka takaita abun akan abun da kake magana fa anta idza qulta malan zai koma zuwa ga larabci kafin ya fito mana da abin da ke nufi dan mu gane yace domin kai idan ka budu baki kace zaidun shija'un zaidu gwarzo ne ko jarumi ne idan kace zaidu jarumi ne wannan ya nuna iya zaidu ne kaɗai jarumi? a zaidu jarumi ne cikin me jarumai da ake da su kun gane maganar da kyau da Allah ina so ku fahimci wannan gabar dan tana da muhimmanci zaidu jarumi ne zaidun shuja'un wannan bai nuna jarumta ta takaito akan wa ba akan zaidu domin cewa kai zaidu jarumi ne na ga dama ni ma zan ce Ahmad jarumi ne kaga kenan jarumtar da kake jingina wa zaidu ba ta takaito akan sa kadai ba jama'a kun fahimci magana to sai malam yace fa inna haza wannan kalma da zaka faɗa cewa zaidun shuja'un zaidu jarumi ne la tanfi an yakuna hunalika ma'ahu min ash-shuju'ani wannan baya nuna za a samu wasu jarumai bayan zaidu ko ba haka ba baya kore cewa za a samu wasu jarumai bayan waye bayan zaidu ya nuna cewa banda shi akwai wasu jarumai da za su iya zuwa siwahu bal huwa ko bal man huwa ashja'u minhu kai zai iya yiwa ma a samu wanda ya fi zaidu menene jarumta tunda kalmar ka bata takaita jarumtar gawa ba ga zaidun ba walau kulta kuma da za ka ce ma zaidun bi shuja'in ai zaidu ba jarumi bane aidan har ilau lam taj'al bi hadha an-nafiya adma shuja'ati maqsuran alayhi to kuma wannan ba shi yake in kace zaidu ba jarumi bane to ai wannan ba shi yake nuna rahin jarumtar ya takaitu akan wa ba akan zaidun ba in kace zaidun shuja'un zaidu jarumi ne wannan bai takaita jarumta akan zaidu ba haka kuma in ka ce ma zaidun bi shuja'in zaidu ba jarumi ba ne wannan rahin jarumtar bai takaitu akan mai ba akan zaidu ba zai iya yiwa akwai waɗanda ba jarumai ba da yawa banda shi zaidu jama'a kun fahimci maganar sai malam ya ce walakin naka sai dai kai in kulta idan ka budu baki ka ce ma shuja'un illa zaidun babu jarumi in ba zaidu ba to yanzu ka kora jarumta akan kowa ka tabbata inda ita akan waye akan zaidu jama'a kun fahimci magana ka kora jarumta akan kowa ka tabbatar da ita akan zaidu to anan ku lura bari in ɗauko kalmar sai in haɗa ta don in fitar mana da abin da malam ke nufi zai zo ya bayani nan gaba kaɗan amma na tabbata wasu sun fahimci ina muka dosa ko yanzu idan da zaka ce Allahu ma'budun Allah abun bauta ne kaga ai daidai yake da zaidun shija'un zaidu jarumi ne to in ka ce Allah abun bauta ne shin ka takaita bauta ga Allah baka takaita ba amma ka faɗi cewa Allah abun bauta ne ta iya yiwa akwai ababen bauta da yawa bayan shi kun ba kun gane magana da kyau ko amma idan ka ce babu abun bautawa sai Allah yanzu ka kore duk wani wanda ake bautawa ka tabbatar da ita ga waye ga Allah to shine in ka ce zaidun shuja'un to baka tabbatar da jarumta ga zaidu ba amma in ka ce ma shuja'un illa zaidun babu wani jarumi in ba zaidu ba to yanzu duk wata jarumta ka kore ta ga kowaye ka tabbatar da ita ga wane ne to haka in ka ce la ilaha illallah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah to ka kora duk wata bauta da ake wa wani ka tabbatar da ita ga waye ga Allah subhanahu wata'ala darasin ya zo da to wannan shine abin da malai yake so ya kai mu zuwa gare shi shine yake cewa a walakin naka sai dai kai in kulta idan ka ce ma shija'un illa zaidun babu wani jarumi in ba zaidu ba faqad wa hatta hina izin bi shuja'a to a lokacin ka kaɗaita zaidu da jarumta ka ce shi kaɗai ne jarumi banda hi babu wani to haka in ka ce la ilaha illallah to ka kaɗaita Allah da bauta ka kore ta ga ainihin wato waninsa an gane maganar da kyau ko don haka fa la ilaha illallah shehu ya ce kaga kalmar nan ta la ilaha illallah nafiyun wa ithbatun tabbatarwa ne da kuma ainihin wato korewa nafilu ilahiyyati amma siwallah tana kore allantaka ga wanda yake ba Allah ba an gane magana da kyau ko ta'ala madaukakin sarki wa ithbatu halillahi wahdahu kuma tana ainihin wato tabbatar da allantaka din da kuma bautar ga Allah shi kadai dan haka fala yakfi nafiu wahdahu korewa kadai baya fa'idantar da cewa kai mai tauhidi ne wala yakfi ithbatu wahdahu haka tabbatarwa kadai ka ce Allah ne abun bauta Allah abun bauta ne wannan baya tabbatar da kai mai tauhidi balla budda minal ithnaini muqtarinaini ba makawa sai ka hada waɗannan abubuwa guda biyu guri ɗaya ka ce la ilaha sannan ka ce illallah ka kore bauta sannan ka tabbatar da ita ka kore ta ga wanda ba Allah ba ka tabbatar da ita ga Allah shi kadai ina ganin dai yaran da muke yi dai kamar dai ana fahimta don gwari gwari ne nake ganin aiko to Allah ba mu iko Allah ya taimake mu amin amin قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله malam muhammad dan abdul wahab wanda ake jingina mu gare shi ana cewa wahabiyawa ka ji dan Allah wai wahabiyawa saboda kawai muna karanta littattafan shekul islam muhammad bin abdul wahab wato bari in faɗa muku shekul islam muhammad bin abdul wahab kwatankwacin shehu usman bin fodi ne a najeriya yanzu duk mun yarda cewa Shehu Usman bin Fodi ya zo ya jaddada addinin musulunci a Najeriya ko kuma muna karanta littafansa ana koyi da maganganunsa ana girmama shi ana mutunta shi to shi ma Muhammad bin Abdul haka Allah ya tada shi a Jaziratul Arab bangaren mamlakatul Arabiyyatu Saudiyya a lokacin shirkoki da bid'o'i sun maimai wannan yanki sai Allah ya tada shi shi kuma sai ya tsaya ya ce sai ya jaddada tauhidi da aƙidar al'ummar musulmi wannan aƙidar ta manzan Allah da ya rasu ya bar mutane a kayi sai ya sabunta ta ya dawo da ita cikin al'ummar larabawa shi ne ya zage ya yi aiki ya yi faɗa da mutane da yawa akwai sarkin da ba irin wulaƙancin da bai masa ba akwai sarkin da ya ci mutuncin shi ya ci zarafin shi ya tozarta shi ya nemi ya yaƙe shi kuma daga baya aka zo aka samu wani kuma daga cikin sarakuna dama inna allaha ya za'u bi sultan ma la ya za'u bil qur'an akwai abin da za ka yi ta wa'azi jama'a ba su fahimce ka ba ba za kuma su gane ba ba za kuma su ɗauka su yi aiki da shi ba amma daga an samu shugaba ya runguma abin sai kowa ya zo ya bi haka ne ko ba haka ba to sai aka samu wani daga cikin kuma manyan sarakunan da manyan shugabannin su kuma suka rungumi da'awar sai suka ba shi dama suka ce ya ta kafin ka ankara kawai sai gashi ta bai bai jaziratul arab kafin ka ce kwabo sai gashi aqida da tauhidi ta dawo daram don haka a mam a Saudiya yanzu Makka ko Madina daga kaji an kira malami sai aka kare da Alu Sheikh to dangi ne daga cikin jikokin Muhammadu dan Abdul Wahhab shi yasa zaka ji su waye waye waye kaji an ce Alu Sheikh waye waye waye waye Alu Sheikh ma'ana iyalan Sheikh iyalan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab littafinsa kaɗai kitabut tauhid ga jikokinsa nan duk sun zama lakcarori yanzu a mamlakatul arabiyya ta saudiya suna nan suna karantar da ɗalibai manya-manyan lakcarori professors akwai ma waɗanda suke sharhin littafansa daga cikin jikokinsa akwai wanda ya sharhin littafinsa kitabut tauhid ya sa masa fatihul majid jikan shehu shehu ne jama'a jama'a kun fahimci maganar da kyau ko to saboda haka wannan malami babban malami ne kar ka ji an ce maka ba wahabiye hankalinka ya tashi a aka yi murna a jingina ka zuwa ga wannan bawan Allah abin murna ne jama'a kun fahimci magana da kyau ko ai kamar imamu shafi'i ne wanda wannan kalmar da imamu shafi'i ya faɗa yana daga cikin abin da 'yan shi'a suka ɗauka suke hujja da ita akan cewa wai imamu shafi'i dan shi'a ne ya ce in har san iyalan gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da mutunta su da girmama su shine shi'anci ya ce to ku shelawa duniya ni ɗan shi'a ne yanzu wannan maganar idan baka tsaya kai hankali ba sai ka jingina imamu shafi'i zuwa ga menene ga shi'anci amma ba haka yake nufi ba abin da yake nufi shine galibi wasu waɗanda suke nasibawa nawasib waɗanda su kuma aikinsu shi ne zaginwa iyalan gidan manzan Allah daga ka kira Hassan sai su zunduma mishi ashar daga ka kira Husaini sai su zunduma mishi ashar ka kira Rana Fatima sai su tsine mata albarka su kuma haka Allah ya su allazi nasaba adawa bainahu wa bain ahli albayt wanda shi kawai gabarsa tsakaninsa da ahlul bait rasulullahi ne to sai zama Imam Shafi'i kullum idan yazo yana magana yana yaban jikoki da ƴaƴan gidan manzon Allah sai zamanto su kuma nasubawa suna zagin shi suna cewa shi'iyun haza shi'iyun sai yake ce musu in har san iyalan gidan manzon Allah shine shi'anci to ku je ku ce wa duniya ni dan shi'a ne ma'ana ni masoyin gidan iyalan gidan manzon Allah ne to yanzu wannan kalmar sai amfani da ita a ce imamu shafi'i dan shi'a ne ga wanda ya san yadda abin ya faru ina fata kun fahimci magana so ba haka bane so abinda muke faɗa a nan wannan zan zo in jingina shi da wannan maganar idan dai kyautata aqida da kyautata tauhidi da kyautata ibada ga Allah shine wahabiyanci to a gaya wa duniya gaba ɗayan mu nan wahabiyawa ne haka ne ko ba haka ba kun gane abin da nake nufi in dai ba, ba ana jingina ma ana cewa muhabiya mabiya Muhammad bin Abdul Wahhab ba to shikenan me aikin Muhammad bin Abdul Wahhab shine jaddada aqida da menene da tauhidin jama'a to in kuwa har jaddada aqida da tauhidi da ta Allah cikin bauta shine wahabiyanci to duk duniya ta shaida daga yau dukkan mu nan gaba ɗaya masallacin mu yato wahabiyawa ne mu jama'a kun gane magana to wannan shine so saboda haka kar a jingina ka a ce ai kai ba wahabiye ne ka ce ha ni ba wahabiya a'a kar ka yadda za su ruda ka abin da suke nufi da kai ba wahabiye ne shine mabiyin Muhammad bin Abdul Wahhab akan aqida da tauhidi to kuma mu muna bin sa din akan aqida da tauhidin jama'a kun fahimci magana duk abin da yazo da hina tabbatuwar aqida zuwa ga Allah da tauhidi zuwa ga Allah da bautawa Allah shi kadai in dai abin da yake faɗa din nan haka yake daidai ne yadda Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yazo da shi to mu ma muna tare da shi akan sa jama'a kun fahimci magana Allah ya shiryar da mu dan haka sai shehu ya ce walau qulta a walakin naka idza qulta a fala ilaha illa Allah nafiyun wa ithbatun tanfir ilahiyata amma su wallahi ta'ala wa ithbatu halillahi wahdahu a ba shi bane qala al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab ko Muhammad dan Abdul Wahhab ga maganar da ya faɗa yace ilam ka sani rahimakallahu Allah ya maka rahama wannan uslubin malamai suka ce duk cikin malaman duniya ba a samu wanda ya zo da wannan usulumin ba sai Muhammad dan Abdul Wahhab idan zai baka karatu sai ya ma addu'a kai ne ya kamata kai masa addu'a a matsayinsa na malaminka ko yana karantar da kai alheri to amma shi shi kuma shi ne zai fara ma addu'a sai ya ce i'lam rahimakallahu ka sani Allah ya maka rahama bawan Allah wannan usulubin malamai sun ji daɗin shi sun jinjina Muhammad bin Abdul Wahhab a kansa saboda shi ne wanda ya raya wannan usulubi kuma usulubi ne wanda malamai suka recommending suka yi assessing suka tabbatar da cewa usulubi ne mai kyau ana so za ka karantar da mutane ka tausaya musu kar ka ɗau kai ma kazalika kuntum min qablu ai famanna Allahu alaihi duk abin da kake ji da shi yanzu na ilimi da karatu ai da kai ma jahili ne baka san komai ba haka ne ko ba haka ba Allah ya maka ni'ima da falala da baiwa ya baka wannan karatun saboda haka idan zaka karantar da wanda bai sani ba tausaya mishi yi masa fatan ya gane yi masa addu'a Allah ya kimsa wannan karatun a zuciyarsa Allah ya ganar da shi kar ka ɗauke shi jahilin banza jahilin wofi a'a wallahi wallahi kai ma ni'ima ce Allah ya yi maka in ya ga dama sai ya kwace ta daga hannunka ya ba wani ko kuma Allah ya barka da ni'imar karatun sai ya hana ka ni'imar aiki da shi ba an haɗa ka da masifa ba jama'a haka ne ko ba haka ba saboda haka usulubi ne mai kyau duk wanda za ka karantar ka tausaya mishi ka kuma yi masa addu'ar ganewa kai masa fatan alheri shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu irin wautar da bai gani ba amma da ke yana tausayin sahabbansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma yana son su gane yana so su higa aljanna haka ya dinga haƙuri da su su masa wauta su yi masa wasu abubuwa na rashin tunani da rahin lissafi kai wani lokaci ma idan abin ya yi tsanani sai ka ji aya ce ta sauka take musu faɗa la ta ja'alu du'a'ar rasuli ka du'a'i ba'dukum ba'd kar ku danga sanya kwa wani mutum ne malam ya zo kofar gidan ya muhammad ya dinga kwarma manzan Allah kira ya rasulallah sai Allah ya ce ya ayyuha ya ayyuha alladhina amanu la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ibadikum ba'da kar ku dinga kwarmawa annabi kira kamar yadda kuke kwarmawa junanku shi yana da bambancin daraja da ku yanzu kaga Allah ne ke wa sahabbai tsaici saboda abin bai yi ba annabi yana da kara sai ya sa suna na aisha su girka abinci da ke talakawa ne sahabbai galibi ba su da abinci irin abu huraira allah ya masa rahama ya haɗa mu da shi a aljanna ya ce birgima nake yi tsakanin mimbarin manzan allah da katangar gidan shi saboda ga mimbarin annabi ga wundan ɗakina na aisha kamar nan ne da katangar nan ya ce wallahi rolin nake ina birgima saboda ba da abinci ciki na yunwa ya ce wallahi hatta wani zai zo yana rarrahi na yana ɗaga ni ya zunnu annabi jununun yana tsammanin hauka ne ya kama ni ko aljanu ne suka bige ni ya ce wa ma bi jununun ya ce wallahi ba ni da hauka ba ni da aljanu illal ju'a yunwa ce kawai yunwa amma da abu huraira ya yi haƙuri ya ci gaba da zuntar annabi muhammadu yunwar bata wuce ba yanzu yanzu baya cikin dausayi da ni'ima da falala da aljannar Allah yana ciki saboda ya yi haƙuri ya daure karkaci da zuci bawan Allah duk halin da Allah ya ajiye ka wallahi ci gaba da bautawa Allah ci gaba da haƙuri ci gaba da bibiyar abubuwan da suka dace akwai ranar da wannan abin zai wuce zai wuce ko dai a duniya ko kuma a lahira to annabi sai ya sara sahabbai sai ya sa na Aisha ta girko abinci ko na na Khadija ko abin nan daga cikin matansa ya ce a girko abinci idan aka zo aka ci abincin kuma sai a shantake a yi ta hira a yi ta taɗi annabi yana so ya higa cikin iyalansa ya gana da su to amma yana jin nauyin sahabbansa sai zama me Allah sai ka faɗa ya ce fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'anifina li hadis yace inna zalikum kana yu'zin nabi fa yastahi minkum in kun ci abinci sahabbai Allah yace fantashiru kowa ya watsa ya tafi gidansu an gane magana da kyau ko wani da yazo fasara yace kowa ya tafi gidan uban shi nace a a ba a haka sahabban annabi fa ake magana da su na fata an fahimci magana da sahabban annabi fa ake fa a kowa dai ya tafi gidansu an ka wala an kai ta wai ba gobiri ne fasara gobirawa yayi an gane magana da kyau ko kowa ya tafi gidansu an gane magana wala musta'anifina li hadis kar kuma a tsaya hira da ta'i Allah ya ce inna zalikum kana yu'zin nabi wannan abin yana cutar da waye manzan Allah fa yastahi minkum annabi kuma yana jin kunyar ku baya ne baya so ya muku magana to kaga Allah da kansa wani lokaci idan aka yi annabi ba daidai ba sai yayi magana saboda annabi baya sawata wa sahabbai ma'ana baya cin mutuncinsu ko cin zarafinsu ko ya afka musu haka yake haƙuri da su saboda yana so su gane addinin su samu aljanna a ta dalilin shi jama'a kun fahimci magana Allah ya ganar da mu baki daya dan haka Muhammad bin Abdul Wahhab yake cewa anna ma'ana la ilaha illallah lalle ma'ana la ilaha illallah tamfi ko nafiyun wa ithbatun nafiyun ne korewa ne wa ithbatun da kuma tabbatarwa sai ce tamfi arba'ata anwa'in tana kore abubuwa guda hudu wa tusbitu arba'ata anwa'in tana kuma tabbatar da abubuwa guda hudu za ta kora abu hudu za ta tabbatar da abu nawa abu hudu waɗannan abubuwa guda takwas za mu zo mu ji su sati mai zuwa in Allah ya kai mu dare da lafiya za mu ji wannan abubuwa ne guda hudu la ilaha illallah take korewa wannan abubuwa guda hudu ne la ilaha illallah ta mi ta tabbatar sati mai zuwa rana ita in Allah ya kai mu dare da lafiya abinda muka faɗa daidai kuma muka karanta daidai muka fassara daidai da ni da ku Allah tara mu cikin ladan shi abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya yafe mana Allah ya sa aljanna ita ne makomar mu Allah ya haramta wuta cin naman jikin mu subhanahu wata'ala ya sa mu gama da duniya lafiya bukatun mu na alkhairi gaba ɗaya Allah ya biya mana su damoyin da muke da su Allah ya yaye mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh